من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna biyar ga watan biyu watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1445 wanda ya zo daidai da 22 ga watan takwas a girgoriyar kalanda 2023 wannan shi ne kasa ɗinmu na casa'in da ɗaya daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz littafin adduktur al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamuhu a idan jama'ar musulmi ba su manta ba sati da ya gabata ya wuce mun kammala da wato sujudu tilawa yadda ake yin sujudu tilawa a tsari na sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun yi bayanai daidai gwargwadon iyawarmu dangane da wannan babi wanda yake mai matukar muhimmanci ko mun yi bayani dangane da wannan sujuda cewa ga irin amfani da alherin da ainihin wato take da shi dangane da rayuwar musulmi cewa kada musulmi ya zo karanta alkur'ani ya iso wannan sujuda ya zamanto bai yi wannan sujuda ba in dai ba ya zamo masa a bisa ga wata larura ba ko muka bayanin cewa ita wannan sujada a latidiri alaiha a hakamun sujudi salati wato hukunce-hukuncen sujadar sallah ba sa gudana a kayanta sujadar sallah sai da alwala ita wannan ba lalle sai da alwala ba ina fata an gane sujjadar sallah sai an kalli gabar ita wannan ba lalle sai an kalli ina ba sai an kalli gabar ba shine ma'anar la tajri alaiha ahkamu sujudi sujudu sala wato dukkanin abin nan hukunce hukuncen da suka shafi sujjadar ainihin wato sallah to wannan ainihin wato bai ainihin wato shafe ta ba don haka bai ainihin wato shafe ta ba don haka bai ainihin wato shafe ta ba dukkanin hukunce-hukuncen da suka shafi sujudu tilawa a ba sa gudana sujudu salati ba sa gudana akan sujudu tilawa wannan shine abin da muka a karkare da shi to babin da zamu tashi yau babi ne gajere kuma a kansa za mu tsaya sai mu yi wasu yan bayanai da wasu nasihu dangane da halin da al'umma dai take ciki har ilau da kuma yanayin da kasar take kara ɗauka da kuma yanayin yadda al'ummar mu take ciki babin shine sujudu shukur babu sujudu shukuri babun da ke magana akan sujjadar godiya ga Allah na fata an fahimta kafin mu shiga babun me yake nufi da ashukur ashukur ita ce menene godiya to malamai suka ce a ita godiya ana yin ta ne ga Allah idan yi maka wani abu na na ni'ima amma idan aka ɗauke ta da lafazin ashukur amma in an ɗauka da lafazin alhamdu da suka ce ita kuma wannan alhamdu ana yi wa Allah ne a yanayin ni'ima da yanayin jarabawa shi yasa za ka ji suna cewa alhamdulillahi ala kulli hali wato godiya ta tabbata ga Allah akan kowanne hali halin nan mai daɗi ne ko kuma marar daɗi halin jarabawa ne ko halin walwala da jin daɗi ne duka ana gode wa Allah subhanahu wa ta'ala to amma kalmar shukur yawanci takan zo ne idan an yi wa bawa menene ni'ima ko wata ko wani abu na alheri idan ni'ima ta samu bawa ko wani abu na alheri shine ake so yi amfani da kalmar ashukur ko ka ce shukuran lillah ko kuma ashkuruka ya Allah ko wani a makamancin haka ina gode maka ya Allah akan ni'imar da ainihin wato kai mu wannan nema dalilin da ya sa Allah maɗaukakin sarki na santa cewa idan kuka gode min in na muku ni'ima zan ƙara muku in ku kuka butulce min to lalle zan muku azaba da yake cewa la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid idan kuka gode min yana nufin in na muku wata ni'ima ko ne muku wani alheri ko ne muku wata falala la'azidannakum wallahi zan kara muku yace wala in kafartum in ku kuka kafirce mun to lalle inna azabi la shadid lalle azabata tana da matukar radadi da zafi ba za ku share a guri na ba idan kuka butulce mu saboda haka ana buƙatar bawa ya gode wa Allah subhanahu wata'ala akan ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya masa to wannan kenan a ƙarƙashin wannan allah maɗaukakin sarki a ya umarci annabi dawud da annabi suleiman akan ni'imar da ya musu su gode masa ya ce i'malu ala dawuda shukura sai ya ce wa ƙalilun min ibadiyya shakur ku alayen annabi dawud su annabi suleiman da shauranku ku gode wa allah don allah ya muku ni'ima saboda allah ya yi gidaje da yawa na annabawa amma gida irin na su annabi dauda da annabi suleiman a cikin annabawa in ba gidan su annabi muhammadu ba to da wahala ka sami irin shi shi annabi ɗansa annabi na fata an fahimta ga kuma mulki ga annabta ga mulki ga wadata ga dukiya ga dakwareshi gidan sarautar annabi suleiman tun da ake a duniya ba a taɓa gina gidan sarauta irinsa ba tsarin mulkin annabi suleiman tun da ake ba a taɓa samun tsarin mulki na tsabar isa da iyawa da gwaninta da tsabar mulki irin nashi ba ba a taɓa yi ba so shi yasa Allah da kansa yace e imalu ala dawo da shukuran wa qalilun min ibadiyash shakur yace alayan annabi dauda ku gode wa Allah Allah ya muku ni'imomi da yawa yace amma fa da yawa daga cikin bayi na ba sa gode mu ba sa gode wa Allah na fata ana fahimtar magana wannan sai nuna mana ashe rashin godiyar Allah akan ni'imar da Allah ya yi wa bawa to yana daga cikin abin da Allah bai so na farko na biyu kuma yana daga cikin dalilan da ke sa bawa ya yi asarar ni'ima daga gurin Allah kuma ni'iman nan kullum idan kana da ita komai kankantar ta karka galle ta a matsayin karama a ka kalle ta a matsayin ka kai shi yasa cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa unzuru ila man huwa asfala minkum ku dinga duba waɗanda suke ƙasa da ku wajen ni'ima da falala da walwala da samu da dama wala tanzuru ila man huwa fawqakum kar ku dinga kallon wanda suka fi ku sai manzo Allah ya ce fa innahu ajdaru Allah tazdaru ni'matallahi alaikum wannan shi zai taimaka muku ba za ku dinga raina ni'imar da Allah ya yi muku ba yanzu duk ihun nan da ake yi da kukan nan da ake kamar yadda na faɗa a hudu ba ta ta satin da ya wuce akwai wanda fa yana jarin miliyan ɗari haka ne ko ba haka ba akwai wanda yana da jarin miliyan hamsin akwai wanda yana da jarin miliyan goma akwai mai talatin akwai mai miliyan ɗari biyu akwai mai ɗari biyar akwai mai biliyan akwai masu billions akwai masu trillion ma kama karkai mamaki a cikin rakin da ake na rayuwa ka sami mai miliyan ɗarin nan hima yana kuka wai hi dabararsa da wayansa kada ya nuna muku yana da ni'ima ku sa rai da abin hannun shi gare ya shiga layin masu kuka da kwarmato da ihun cewa gari ya tuta saboda in ya faɗa haka ai ba za ku sa ran yana da hi ba kuma ko kun sa ran yana da hi ba za ku sa ran ya baku ba dan shi ma tare da hi ake kukan wannan rahin godiya ne ga ni'imar Allah kuma yana daga cikin abin da ke jawo rushewar dukiya da rushewar lamari da kuma tambaɗewar in jari ne in salari ne in aiki ne kake da shi saboda baka gode wa Allah da ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya maka wani sahabin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya yi rashin lafiya manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya je gaishe shi ya ce kaifa ta ji duka ya kake jin jikinka sai ce inni arjullaha wa inni akhafu zunubi ina fatan rahamar allah tabbas ina ji a jikina allah zai ban lafiya in kwar allah ya ɗauki raina to ina ji a jikina allah zai min rahama amma kuma wa inni akhafu dhunubi duk da haka kuma ina tsoron laifukan da na yi wa Allah karfa na je Allah ya ki sauraro na manzo Allah sai ya ce masa la yajtami'ani fi qalbi rajulin mu'minin fi mithli hadha al-hayy illa manzo Allah ya ce waɗannan abubuwan guda su haɗu a zuciyar bawa musulmi mumini ba ya zama kana godewa Allah kana fatan rahamar Allah kana tsammanin alherin Allah kuma kana tsoron kada Allah ya tarab ya tafke ka zaka wahala ka raba tsakanin bainal khawfi war raja kana tsoron azabar Allah kana kuma fatan rahamar Allah kana ji a jikinka Allah adali ne ba zai zalunce ka ba manzo Allah ya ce zuciyar bawa ba za ta haɗu da waɗannan abubuwan guda biyu ba face sai Allah ya amintar da bawan nan daga abin da yake tsoro kuma ya ba shi abin da yake fata na rahama da walwalarsa yasa da Allah ya tahi yaban annabawa sai ce innahum kanu yusari'una fil khairati sai ce wa yad'una na ragaban wa rahaba yace wa kanu da na khashi'ina innahum lalle su annabawa yusari'una fil khairati Allah ya ce suna gaggawar aikata alheri ba sa wasa wa yad'una na kuma suna kwarma mana kira in ji Allah ragaban suna kwaɗayin za mu musu rahama za mu musu alheri za mu ba su za mu yi musu tagomashi wa rahaban kuma suna tsoron karfa mu je su je lahira Allah ya kama su Allah ya ce wa kanu da na khashi'ina masu mai da hankali da taka tsantsan ne da mu ji Allah to kai ya ka ɗauki Allah kana gode masa da ni'imar da yama Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku kididdige ni'imar da ne muku wallahi ba za ku iya kirga ta ba a can kuma yace alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi كفرا وأهلوا قومهم دار البوار سيتي جهنم يصلونها فبئس القرار الله يتي ألم ترى شم بكي دوبا بني بكي نزري بني بكي هنجي بني إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وند سكا بتل شي ونعمة دا الله يمس الله ياما نعمة أقل كو نعمة الله فيها wallahi ya kamata bawa ya gode wa Allah cewa ni'ima ce domin wani yana neman ta ruwa a kurtu ruwa a jallo ko bai same ta ba kuma da zai same ta ko nawa ne ya mallaka da zai kashe ya samo ta amma Allah ya hana shi kai ya baka shine wani mawaƙi ke cewa laisa shartan an ya kunar rizqu malan innamar rizqu jamalan wa kamala yace laisa shartan ba sharaɗi bane an ya kunar rizqu malan a ce wai arziki kuɗi shine arziki yace innamar rizqu jamalan wa kamalan yace ka sani yanayin da Allah ya ma na kwanciyar hankali da zaman lafiya da kyautatuwar lamari da kamalan da Allah ya maka shi ma arziki ne yace qad yakunu rizqu qalban safiyan wani lokaci wankakke zuciya da kake da ita kai shine arzikin da Allah ya ma haka ne ko ba haka ba yace zadahu ilmu jamalan wa kamala sannan Allah sai ya ƙara kyautatuwar wannan zuciyar da ilimi da kuma kamala sai ya zama kai arzikinka kenan kai baka cikin jeren giyar biliyoniyoyi da triliyoyi da miliyoniyas da shauransu kasan da a kasan nan saboda arziki har miliyoniyas quarters ake ginawa miliyoniyas quarters wato anguwar miloniyoyi duk wanda ka gani a anguwar miloniya ne eh duka wanda yana daga cikin alamar godiya ga Allah domin bari mu faɗa muku hatta yanayin furucinka yana bayyana kai mai gode wa Allah ne ko kuma kai butulu ne hatta yanayin yadda kake gudanar da harkokinka yana nuna kai mai godiyar Allah ne ko butulu ne bari ba ku misali mutum ne Allah maɗaukakin sarki ya ba shi yadda zai yi amma sai ka gan shi cikin kaya duku-duku baya wanka baya wanki baya canza riga baya canza wando baya canza komai rigar da ka gan satin san kun zo ta'alim yau ma da ita ya zo kuma billahi lazi la ilaha illa huwa yana da halin da zai canja wannan bai gode wa Allah ba jibin gane ko kun gane ba alama ce ta godiyar Allah a dinga ganin athara ni'matallahi alaik haka manzon Allah ya ce ce idan Allah ya azurta ku ya muku ni'ima to a ga ni'imar a jikinku tana gudana ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka sa mai kyau ka hau mai kyau ka gina mai kyau na iyalai a wadata su suma su ci mai daɗi kar a yi musu ƙwauro kana da 'yan uwa taimake su kana da dangi agaza musu to wannan alama ce ta ka gode wa Allah da ni'imar da Allah ya yi ma amma ƙanƙanewa da riƙewa da kuka da raki cikin bayan Allah wai kai mai wayo wallahi tallahi zai jefa ka cikin bala'in duniya da lahira in kai wasa li'ibadihi wa tayyibatu min ar-rizq jazakumullahu khairan to amma sai kaga wani Allah ya man ni'ima jama'a amma da za a zo ana kuka to da shi za a karasa kukan wani idan tsautsayi ya ɗauke ka kaje gurinsa neman gudunmawa yadda annabi ya nuna shine idan ma ba ka da abin da za ka ba wa mutum kai masa magana mai daɗi kar ka firgita shi amma wani idan ya zo ka zo gurinsa maganar wani agazawa addini taimakawa wanda suke cikin hali ga yanayi idan ya fara maka wasu maganganu ko to sai ka ga kan cewa kai da ka zo gurinsa ma ka fi dama dama a kan shi da kake ganin kamar yana da shi kuma ƙarya yake wallahi wani fa idan ya ce maka ba shi da shi yana nufin a aljihunsa ba kamar dubu ɗari biyu ko ɗari biyar shi shi ne babu a gurinsa a daidai lokacin da kai kuma ɗari biyar ce baka da ita kai kai ne babu a gurinka ko ba haka ba ne shi abin da ya ɗauka babu shine a laliba a gaba ɗari biyar dubu ɗari biyar a aljihunsa ko miliyan ɗaya ya manta shi wannan da ya zo yake magana ba shi da shi shi yanzu dubu ɗaya ko dubu biyu yake nema ya je ya salba matsalar yanzu yanzu to wannan yana daga cikin rashin godiyar Allah jama'a mu ji tsoron Allah wallahi to shi yasa sai sunna ta tanadar da idan ni'ima ta zo ma wani labari ya zo ma mai daɗi wanda yake nuna wani alheri ya same ka to ana so ka faɗi kai sujuda na farko wanda suke gurin suka ga ka faɗi ba sallah ake ba azahar ba ba la'asar ba magarba ba isha ba ba asuba ba kuma ba nafila kake ba ana zaune kawai sai aka ga ka ɗaga waya hello ya gariwa ne iye haka abin yake masha Allahu Allahu akbar sai ka ajiye waya sai aga kaya haka Allahu akbar to duk wanda yake gurin ya san wani ni'ima ta same ka shine wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith yanzu ka zantar da cewa fa ni'ima ta alamar wani abu na alheri ya same ka alamar wani abu na alheri ya same ka don haka daga lokacin kuma sai ka ga yan uwa da abokan arziki su mana kar a manta da mu wani a taimake mu mu ma don Allah a yago da mu na fata an fahimta saboda namu ya samu kuma kar ka ce a'a ka ce ba komai in Allah ya yarda za mu ci daɗin nan tare da ku in Allah ya yarda kuma ka faɗa zuciyarka ɗaya in Allah ya yarda sai Allah ya baka yadda za ka yi kai ka more ni'imar kuma wallahi waɗannan su mora su ma da izinin Allah to amma wayo bahaushe ce wayo baya sai da taba ka gama wayanka sai ka ɓuya kuma a bayan wayan Allah ya gasa maka azaba ya kuma hana ka zaman lafiyar duniya da lahira kuma ni'imar da kake da ita ta gushe yau jama'a akwai waɗanda ambatan babunsu su suka sababar musu da babu motsi kaɗan kana taɓa hi babu babu babu in ma ya ga kamar an zo wani yanayin da za a nema a gudansa sai ya fara karanto muku matsaloli wai don ku ji a ranku kar ma ku nemi wani abu fa shi ma ba yi da shi wannan ta sa 'yan amin he suka amsa me yasa ake so ko ba ka da kinka ambata masha Allahu tabarakallahu alhamdulillah muna cikin annabi ibrahim jama'a lokacin da ya tafi ya bar matarsa hajara ta haifi ɗa isma'il isma'il ɗin ya yi aure wata rana sai annabi ibrahim ya kawo ziyara ya samu allah ya ɗauki ran hajara jama'a ka duba mata mai haƙuri don lokacin da ya zo ya ajiye ta a nan dai inda makka take daidai inda ruwan zamzam yake da gurin safa da marwa don wannan safa da marwa din kaiwa da komowar hajara ne lokacin da take dauke da cikin annabi isma'il ta haife shi tana neman ruwan da za ta wanke jariri abu ya gagara sai ta hango wani abu da bahaushe ke cewa alkawaiwainiya shine ruwan kan titi kana tafiya kan kwalta za ka gano kamar ruwa ya abin nan ko to irin wannan take hangowa he ta tafi he ta je he ta samu ba ruwa bane he ta dawo shine ta sawo bakwai tsakanin zuwa da dawowa shine dalilin safa da marwa da ake yi an ake aikin hajji ko umara to a dawowa na ƙarhe ne ta zo ta samu annabi isma'il yana ta shura kafar shi jinjiri yana ta tsala ihu yana shura kafa wannan gurin da ya shura he ta ga alamun ruwa na fitowa a gurin sai ta janye he ta mai da hi gefe he ta ƙarasa kwakulawa kawai sai ga ruwa ya feso dalilin ruwan zamzam kenan dalilin ruwan zamzam kenan to lokacin da annabi ibrahim zai tafi ya batta da ya zo ya ajiye ta a gurin sai ya juya kai ta ce ya ibrahim haka za ka tafi ka bar mu ya yi shuru bai ce mata komai ba sai ta ce ko dai allah ne ya ce ka bar mu a nan to a nan ne sai annabi ibrahim ya juya sai ya ce mata eh kai ta ce to kwatin da ya ce ka bar mu a nan mu mun san ba zai tozarta mu ba shikenan kawai sai ya juya tafi abin shi a nan aka haifa annabi ismail ta kwanta ta rasu ismail ya taso a cikinsu ya aure domin tarihin yana da tsayi akwai karabka na laraba da suka zo wucewa he suka ga tsuntsaye na yawo a sama he suka fahimci wannan gudun da yadda aka yi akwai ruwa kaji wani tiyori na matafiya jeji jama'a daga ka zo wucewa ka gano tsuntsaye ta can suna ta shawagi to abin da zai alanta maka wannan gurin akwai ruwa a gurin sai suka ratse suka higa jeji suka fasa suka je gurin sai suka same ta a gurin da suka same ta sai zo suka za su ɗebi ta ce a ya za a yi ku samu guri a tona an tara an killace an gyara kawai ku zo ku ɗiba kun tambaya nawa yi suka ce baiwar Allah nawa yi ta ce ruwana ne ni na tona kana na gyara ce to muna bukata ita ce to ni ma ina da bukata a gurin ku ce me ya bukata ce kin ganna na ni da jariri na ba mu da komai babu abinci ba komai da haka ku ban abinci ku ɗebi ruwa suka ce sun yadda shikenan dalilin wannan sai suka kafa sansanin su ma a gurin gaba daya he zamanto suna ɗiban ruwa suna ba wa dabbobinsu suna yin amfani da shi abincinsu da in sun je sun yi kiwo sun kamo kaza sun tatsu nono he su bata ita ma to a haka sai guri ya zama sansani dalilin kafa garin makka kenan jama'a to shine annabi ibrahim wata rana sai ya zo da ya zo sai ya samu hajara allah ya mata rasuwa isma'il ya girma har ya aure ɗaya daga cikin 'ya'yan larabawan nan sai tambaya sai aka nuna mar gidan sai ya je kofar gidan sai ya sallama sai mata ta leko waye ne ya ce ibrahim ne ta ce to ibrahim daga ina ya ce eh ibrahim daidai mai gidan yana nan ta ce ta ce baya nan ina ya tafi ta ce ya tafi yawon shi mai kuke ci ta ce wahala bakar wahala muke ci wahala dai ta ce eh ya ce to allah ya sauwaƙe ta ce amin yace to kice yayi bako mai kama kaza mai kama kaza mai kama kaza amma idan ya dawo ya ba shi shawara kofar gidansa nan tana rawa ba ta zauna ba idan ya zo ya cire ta ya canja wata kaji yaran manya eh dattawan arziki irin albarka yare mata bata gane ba shikenan ya juya ya tafi eh da ba gobari ne sai suje kofar gidan ku shi ma bai gane yaran ba gobara ba sa gane yaran an gane ko shikenan annabi isma'il yana dawowa ya zo ya same ta suka gaisa ya ce ya yau mun yi baki ta ce an yi bako sai waye ta ce wani tsoho ne mai karambani yana tambaya ta wai ina kake ina kaje na ce ka tafi ya tambaye ni me muke ce na ce ban da wuya ba abin da muke ci shi ne ya ce to shikenan an gaya maka wai kofar ka duba kofar nan wai har da cewa wai kofar gidanka wai tana rawa ka canja ta ko me kai idansa zuwa kofar gidanmu ina fata an fahimta ba wai hakan ne ta faɗa amma ina hakaito muku yanayin shakalin yanayin yadda ta tunkare shi da maganganu ina fata an gane shikenan sai ce to wannan tsoho da yake gani babana ne don mahaifiyata ta ba da siffar kalarsa kafin ta kwanta ta koma ga Allah ta gaya min yanayinsa da komai ce kuma abin da yake baki shawara yake ban shawara shine ke ba matar arziki ba ne saboda baki da rufin asiri don haka ya ban umarni in sake ki in sai in auro wata to kuma sai ta fara salati ya ce ai su ba magana suke da abin nan ba wahayi Allah ya mar ya ce a gaya min haka don haka magana ce ta wahayi babu canji tattare na ke na ki koma gidanku yi kenan ta tafi an gane magana da kyau ko muhallin shahid a nan shi ne yanzu a wannan yanayin akwai matar da ta tozarta mijinta ta yi yawo da shi a gari da dangi cewa wahala suke sha wala Allah kuma fa da ta sha daɗi a hannun shi yanzu ne jarabawa ta shigo amma yanzu tana ta raki cewa akwai matsala idan ma misali ba ta sha daɗi a baya ba shi Allah abin da yake so kullum shine ka faɗi menene alheri ka gode masa da cewa ce masha Allahu tabarakallahu ba mu da matsala komai mun gode wa Allah to da wannan abin bai biyo baya ba to bari ku ji sai ya auro wata ana nan ana nan kwa sai ga annabi ibrahim ya sake zagayowa ya zo ya sallama ta fito kuna lafiya lafiya kalau ina mai gidan ta ce an fita nema bawan allah an fita bige-bigen nema ce to masha allah ya fita nema ta ce wallahi ai mutum ne mai kokari mutum ne mai kokari wallahi bai tozarta bai tozarta iyalansa ba masha allah to me kuke ci ta ce nama ga ruwan zamzam muna sha ba mu da matsalar komai alhamdulillah ya ce iye ta ce kwarai da gaske ya ce to madalla ya ce to idan ya dawo ki ce ya yi bako mai kama kaza mai kama kaza mai kama kaza amma yana ba shawara kofar gidansa nan da ya canja ta zauna daram don haka ya tsaya da gaske kada kofar nan ya yadda ta tuge masa ya rike ta da kyau ta ce shikenan baba za a yi mar bayani kenan ya juya ya tafi annabi ismail yana dawowa bayan ya ci abinci ya huta ya ce ya ce mun yi bako a gidan ta ce an yi bako ya aka yi wannan irin bako ta ce me kama kaza me kama ka to ya kuka yi ce ya tambaye ni ina kake na ce ka tafi nemo mana abinci ai kai mutum ne bawan Allah mai kokari baka tozarta iyalanka ba kana taimakon mu kana mana iyakacin yi to sai ya ce me to ya ce kofar gidanka nan da ka canja to gaskiya ta zauna kofar gidan a rike ta gam kar ai wasa ya ce haka ya ce ta ce kwarai da gaske ya ce to wannan mutum da ke gani mahaifina ne ya ce kuma kofar da ya ce a rike da kyau yana nufin ke a matsayinki na matata mutuniyar arziki ce in rike ki gam kan na yi wasa da ki don haka zama daram in ji hausawa ta ce to madalla wannan na kawo mana ne jama'a ina so na alakanta shi da halin da muke ciki yau saboda muna babi ne na maganar sujudu shukur magana akan kai sujuda don gode wa Allah yau an waye gari da yawa daga cikin mutane suna danganta wannan abubuwa da suke faruwa da su da wasu mutane wallahi ko shakka babu babu wata musiba da ba ta da sababi ko ba ta da sanadi Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina da bala'i idan wasu suka jangwalo ta to ba ta shafar iya wanda suka jangwalo ko shakka babu amma wallahi ku sani Allah shi yake jarrabar bayi kuma shi yake cire su daga cikin menene jarrabawa idan kuka ji tsoron Allah kuka yi haƙuri kuma kuka roƙe shi wallahi tallahi zai cire ku daga cikin jarrabawa Allah ya ce amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah waye ne yake amsa kiran wanda yake ga tsananin bukata yake yaya matsala da damuwa kuma yake mai da ku mayau a ban kasa akwai wani Allah tare da Allah sannan wanda duk kuke cewa su ne su ne tinin buka fitar da mu tinin buka yi kaza waye waye ya yi kaza ina ma da Allah kuke kira domin wannan da kuke kira baya jin ku haka ne ko ba haka ba Allah ya ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir Allah ya ce in tad'uhum in kun kwara musu kira ma oho la yasma'u du'a'akum ba za su iya amsa muku kiran da kuka yi musu ba walau sami'u kai ko sun ji mastajabu lakum ba za su iya amsa muku ba Allah ya ce wa yawmal qiyama kuma a gobe kiyama yakfuruna bi shirkikum za su kafirce wa shirkan da kuka yi musu Allah ya ce wala yunabbi'uka mithlu khabir ba mai baka labari sama da wanda ya fi kowa sanin yadda matsala ta wala yunabbi'uka mithlu khabir Allah ya ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin sai ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a sai ce inna rahmatallahi qaribun minal muhsinina Allah ya ce ud'u rabbakum ku roƙi ubangijinku ku kira sunayen shi tadarru'an wa khufiya kuna masu kankan da kai kuma kuna masu ɓoyewa innahu lallai Allah la yuhibbul mu'tadina baya son yan ta'adda yace wala tufsidu fil ardi kar ku yadda ku yi barna a ban kasa ba'da islahiha bayan Allah ya riga ya mi ya gyara ta sai yace wad'uhu khawfan wa tama'a ku kira Allah kuna masu kwaɗayin rahamarsa da tsoron azabarsa innahu la yuhibbul mu'tadina inna rahmatallahi kai afwan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinina lalle rahmar Allah tana kusa tana dab ga masu kyautatawa jama'a duk waɗannan ayoyin mu ajiye su mu dawo muna an taiwa musu ganganu zuwa ga wasu cewa su ne sababin fitintunun da muke ciki ko su suka jawo mana fitintunun da muke ciki wallahi wallahi ba mu wa kan adalci ba kuma ba mu nemi Allah ya yaye mana ba babu abin da bahi da sababi ba a tuba a sababa komai yana da sababi yana da waɗanda ta hannunsu Allah ke jarrabar bayi amma wallahi idan muka yi haƙuri Allah maɗaukakin sarki zai kawo mana sauki Allah ya ji kan dafta sani umar rijiyar lemu wani bidiyonsa ya yi ta yawo kwanakin baya lokacin da ake ta magana canji canji canji canji ya ce wallahi tallahi babu yadda za a yi Allah ya canja mana shugabanni adalai sai mu mun canja daga kawunanmu inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له هكا الله يتي الله بايا تنجا متاني يني da suke ciki sai su sun canja idan kuna cikin bala'i sai ku canja zunubanku sai Allah ya canja muku da daɗi in kuma kuna cikin daɗi ne sai kuka saba wa Allah sai Allah ya canja muku da bala'i haka Allah ya dinga wa alƙaryu ga sunan duk a Qur'ani Allah ba mu labarin su irin su garin Saba'i irin su garin Inani akwai alƙaryar da su aka hana ta amma ta ji su ɗin ranar asabar Allah ya dirkakar da su ya dinga jarraba su da bala'i su kaɗai mu yanzu wannan su ɗin ne ba mu yi ba wannan irin nau'in zunubi ne ba ma yi barna ta yi yawa zahar alfasadu fil barri wal bahar bima kasabat aidin nasi yudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un amma da Allah muka mayar da al'amarin gurinsa to sai ya fitar da mu yanzu ana magana cewa an yi rabon mukamai amma mu mu na arewa ba su samu manya-manyan mukamai ba to ni wani lokaci fahimtata tana banban da fahimtar wasu ni dai na san buhari ya ba da mukamai guda 81 dukkansu 'yan arewa ne musulmi haka ne jama'a ko ba haka ba idan ka zo ka ɗebe su duka ka ɗora su akan faifayi in ban da ƙwaya uku zuwa hudu daga cikinsu waye ne abin kirki a cikinsu malam isa da allah ya saka mishi da alkhairi yana daga cikin wanda ya cire mana kitse a wuta a arewacin ƙasar nan sanda aka wayi gari in dai minista ne mai sunan minista baka jin sunan kowa yana taratsi in ba sunan malam isa ali ba sauran duk sun zama khabaru kana marfu'un bil bamma na fata an fahimta baka jin komai nasu sai shi ake taji ake taji ake taji to ka gaya mun yanzu dan shi wannan ya zo ya ɗauki mukamai ya ba wa nasa ko abin nan ɓangaren ɓangarensa yau laifi yayi ai in bai yi haka ba ma to bai cika ɗan adam ba yadda naku ya ɗiba ya ba wa naku haka ne ko ba haka ba ko ka kasa tsina na komai har nakun suka sauka to shi kenan shi ma ya ɗiba ya ba wa nashi kuma wai yanzu ne za a zo a yi surutu a ce kaza a ce kaza a ce kaza kun ki ku yi amfani da damar da Allah ya baku kun bari ta sakwarkwace billahi allazi la ilaha illa huwa ranar da mai girma gwamna ya kira ni yana min ta'aziyar rasuwar malam albani kuri da bakinsa yake gaya min zai ji wannan maganar da ke na sai na bibiyar karatuna kuma in shi bai biya ba wasu mukarrabansa suna bi kuma suna gaya mashi duk abubuwan da aka yi ko a hudu ba ko a nan na rantse da Allah ya ce min ɗai ɗai ɗai ɗai kusan sau goma ya je gaban minista na works a kan maganar hanyar bauchi zuwa gombe amma aka ƙi a yi ta da na gaya wannan wannan maganar ya ce bayan gwamna hatta shi kansa malam isa ali ya je ofis ɗin ya kai sau nawa ba tsarinsa ba ne don ba harkarsa ba ne amma saboda kishin yankinsa ina fata an fahimta ya je a kan a daure don Allah a zo a yi mana wannan hanyar a ƙarasar da ita zuwa bitun da wannan hanyar gwamnati ta yadda a yi ta a zo a yi amma ministan nan ya ƙi tabbatar da abun tambayar shi ne saboda shi ministan daga wanne yanki ya fito daga can daga can ya fito amma ka je kaka gani shi hanyoyin da suka shafi yankinsa an yi su ko ba a yi su ba ban ƙara yarda maganan nan da gwamna ya faɗa min ni da shi a waya maganar da gaske bane na yarda da gaske ne amma ban ƙara yarda da gaske bane ranar mun yi magana da hi da daddare wahe gari da safe sai gahi ya kai ziyara gurin ya fito kuma midiya ya maimaita abin da ni ya faɗa min baki da baki wallahi muka yi da shi ya ce ya yi sawu ya kai nawa zuwa gurin minista na works a kan wannan hanyar an ki a yi ta ya ce to mu ba 'yan najeriya ba ne da ba za a yi mana ba to amma kai nan kana kwance kana bacci baka san an yi haka ba wala Allah sai in munasaba ta taso sai kai zage ka yi ashar wannan shine abin da yake faruwa da mu na rantse muku da Allah duk abin da za mu yi dole sai namu sun mana aiki in har namu ba za su yi mana ba to haka za mu ci gaba da tafiya kullum a haka za mu ci gaba da tafiya ni ko ba hana ni magana za ka yi ba eh ni ba ba za ka hana ni magana ba amma mu dawo mu ji tsoron Allah mu faɗa wa junanmu gaskiya wannan al'amari na talauci da yau al'umma ta fada ciki yayin da wani yanzu ya kai makura wajen shiga damuwa akwai kuma wanzu wani wanda ya kai makura wajen shiga walwala haka ne ko ba haka ba ya kai makura wajen shiga walwala da jin daɗi wani tun da yake bai taɓa ganin talauci irin na wannan karan ba wani kuma tun da yake bai taɓa ganin arziki da wadata irin wannan karan ba jama'a haka ne ko ba haka ba to wannan shine abin da ya kamata mu gane to ahe idan ka yarda haka al'amarin yake to sai ka yarda kuma abin daga gurin waye daga gurin Allah yasa za ku ji yawanci idan muka zo addu'a sai mu ce ya Allah diye da ta rikice mu Allah ka fitar da mu daga cikin rikicin ba shi kenan ba sannan ka yi wa kowa addu'a kuma shi ma Allah ya mai ya fitar da shi amma da ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha hatadaytum ya ku masu imani kowa ya ta kanshi ka duba addu'a annabi abin annabi nuhu ya zo zai yi wa kansa da iyayensa amma duk yanda ɗa yake son uban shi annabi nuhu san da ya fara da kanshi sannan yi wa iyayensa ya ce rabbi gifirli sai ya ce wal walidayya haka duk alherin duniya ka fara roƙawa kanka shi ma babanka in ya zo zai yi addu'a kafin ya yi wa babansa ya fara roƙawa kanshi kai ma ɗanka da ka haifa in ya zo zai yi addu'a ya fara da kansa kafin kai haka za a yi ta tafiya har kiyama ta tashi wallahi kai kai za ka yi wa kanka aiki fa ba wanda zai maka kullun ya amalu ala shakilatihi haka Allah ya ce ya amalu ala shakilati jama'a na fahimtar maganar da ke ko so ashe kenan sai ka gane Allah ne ke yi ba wani ba ai yanzu ga himan faɗa amman yuzibul mutarra idza da'a Allah ne ke yi sannan a cikin suratul najm ne Allah ya ce wa annahu huwa abhaka wa abka Allah shi ke sa kuka kuma shi ke sa menene dariya yayin da kaga wani yana kuka sai ka ce Allah ne kuma ka sa na yi dariya jama'a har addu'a annabi ya tanadar in kaga wani cikin jarabawa hatsari ne wani yayi kaga ya karye a tattalin arzikin wani ne kaga ya wargaje jarin wane ne kaga ya watse gidan wani ne kaga ba abinci sai ka ce Allahumma Allahumma inni maza alhamdulillahi alladhi afani min mabtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila haka manzon Allah ya ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya yaye mun matsalar da ya jarrabe ka da ita kai kuma ni Allah bai jarrabe ni da abin da ya jarrabe ka da shi ba na gode wa Allah akan haka wa faddalani kuma Allah ya fifita ni mimman khalaqa daga cikin wanda ya halitta tafdilan fifitawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kaga wanda Allah ya jarrabe shi da masifa kai wannan addu'ar in Allah ya da kai Allah ba zai jarrabe ka da wannan masifa da ya jarrabe shi ba saboda haka wani ya tare ka wani e wallahi yau gidana ban ban karya ba yau ba a dora girki ba yaka ce alhamdulillahi alladhi afani min mubtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila shikenan kai ka tsira in Allah da har a gama fuel subsidy ba za a rasa tuwa a gidanka ba bawan Allah ka watsar da Allah ne shi yasa duk waɗannan strategies da waɗannan dabarbaru da hikimomin da Allah ya bamu na tsira daga masifa mun watsar amma mun iya karanta nobel mun iya karanta jarida mun iya karanta komai mun iya karanta kallon arewa 24 wai he yanzu ne wasu suke magana akan arewa ni mu shekara nawa nan muna magana akan arewa 24 shekara nawa nan kullum muka zo nan in wata munasaba ta tarbiyya ta taso sai mun yi gama rabiu kullum muka je talim din mata muna tsoratar da su akan wannan tashar kullum wai sai yanzu ne aka gane wannan tashar wai tana da barna na rantse da Allah kusan shekara bakwai da ta wuce tun arewa 24 bata wuce shekara biyu ko ɗaya da wani abu da ginawa ba ni na san cewa barna ta zo da shi akwai wani ma'aikacin harkar fim wani dalili ya kai mu Kano ga Malam Suleiman yana nan tare da shi muka je gidansa ga yayana nan ga nan yana zaune wani ɗan harkar fim ne shi baya fitowa ba a fim rubutu yake rubutawa abin nan daraktoci fim yake yi kwararre ne producer ne da za kuma lawa khaira sai wata munasaba ta sa muka je har gidan shi na je kano yin wani abu to da hira ta hira sai ce malam wani abu na yi amma ina neman fatawa kuma ina so a saka na addu'a akan abun na ce me ya faru ya ce ka san akwai wata sabuwar tasha da ta fito wai ita arewa 24 na ce kwarai da gaske ya ce to mutanen nan sun neme ni za su yi aiki da ni tunda sun fahimci ni ƙwararren marubuci ne ina ina rubuta fim malam kowa sai ya sara mu na ce iya yace kwarai da gaske ya ce to da suka ga rubuce-rubuce na suka fahimci ina da basira sai suka neme ni akan suna so za su yi aiki da ni ya ce to da ke ni ina da tsari duk abin da zan yi ina da tsari sai na ce su bani manufacture manufacture na abin da suka suka zo suka gina me manufar kafa wannan tasha ta arewa 24 ina so su ban kundin su na tsare-tsaren su in je in duba yace sai na karba yace na je na budare na karance shi yace sai na ga babu abin da aka zo da shi dangane da wannan tasha sai rusa tarbiyyar matasan mu da yan matan mu na musulmi wallahi malam yusuf wannan shekara bakwai nake maka wannan magana shekara bakwai wallahi ya ce to da na ga haka sai na je na same su har ofis na ce na je na karanta ƙa'idojinku da dokokinku da za mu yi aiki da ku ya ce to amma ina da magana guda biyu suka ce to muna jinka ya ce na farko ko dai akwai abubuwan da zan zana in ana so a aiki da ni sai an cire su a cikin wannan tashar dan sun saba addini na da al'adata ni ba zan yi ba ko kuma zan yi aiki da ku amma a ban dama ni in zo da al ɓangaren addini ni nan zan kula da shi abubuwan da suka shafi addini da sauransu ni nan zan kula da shi amma na da zan yi aiki da ku duk sauran hayaniyar ku ku je ku yi ta yi ni ba zan yi ba ya suka ce kai ba abokin aiki bane ya ce to kuma ba abokan aiki bane kun jima da kasancewa ba abokan aiki ba ya ce suka yi baran-baran suka rabu har ya juya zai tafi ya suka kira shi suka ce to in dai haka ne a cikin mutanen ku wanda wa kai da hi mai basira irin taka ya ce ni ma ban sani ba ya ce to an cin biri an sha romansa kenan ni ban yi ba kuma in ba da gudunmawa a kawo wani yayi ya ce to ba gara ni in karba ba ya me yi bambanci wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan to yace dan haka ni ban yi ba amma na taimaka an yace to me bambanci yace ban san kowa ba ku je ku nema in za ku nema yace wallahi sai suka je suka dauko wane ya faɗa min sunan wanda yanzu shine wannan wanan da ya faɗa shine jagoran duk wannan shirye-shirye na batsa da iskanci hip hop zafafa guda goma a cikin wutar jahannama ina fata an fahimci magana matanmu a yau ko mata a yau da wani hiri wai mata ina suka dosa na to wasu dai sun dosu ta jahannama wasu kuma sun doshi aljanna e fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir haka ne ko ba haka ba so yace sai aka ɗauko ne sai aka bashi aiki yace shi yana zuwa da suka gaya masa yace domin malam abin da zai baka mamaki tasha ce aka kafa ta a Najeriya amma kuma America ne take biya kuma in dollars ake biyan mutane yace ka gaya mu in ba makirci da rashin tarbiyya da ake so a yada wa al'ummar mu ba ya za a yi tasha a kasar ku amma wata kasa ne take biyan ma'aikatan kuma ya za a yi ga nerorin mu na Najeriya a ce da dala za a dinga biyan mu yace wallahi duk da dala ake biyan su yace dan haka don haka ya ce shi baya bukata da aka je aka ɗauko wancan ya san wancan ɗin sai je ya same shi har gida ya ce wane amma kana sane da abubuwan da wannan tashar ta taho da shi ka zo za ka yi aiki da su ya ce yana sani ya ce wane ka ji tsoron Allah harkar neman kuɗi fa bai kamata muna da matsayin musulmi mu rufe ido mu ɓata tarbiyyar ƴaƴanmu da ƙannanmu da waye waye ya ce masa kai wane kai tunda ba za ka yi ba ka je ka kawai ni ka banni harka ce ta neman kuɗi ne zan yi abuna ya ce dalilin rabuwar su kenan ya ce to malam me laifina na ce baka da laifin komai Allah kuma ya maka albarka na ce ka yi ƙoƙari to ku duba jama'a shi fa mai rubuta fim ne fa amma shi kansa ya kyamaci tashar to ina kuma gani da kai wanda ba mu da alaƙa ma da irin waɗannan abubuwa to yau gashi nan haka suke abin nan don haka Allah maɗaukakin sarki ya tabbata mana shi ne mai sa kuka shi ne mai sa menene dariya ya ce wa annahu huwa amata wa ahaya Allah shi ke kashewa shi ke menene rayawa ya ce wa annahu khalaqa zawjayn dhakara wal untha eh kuma lalle shi Allah shi ne ya halitti mutane maza da matansu min nutfatin idza tumna ko daga ainihin wato dugon mani idan ya tunkudu wa anna alaihi nash'atal ukhra kuma tashi na karhe na ranar tashin alkiyama a gurin sa ne sai yace wa annahu huwa agna wa aqna Allah shine yake wadatawa kuma shi yake menene talautawa agna wa aqna to in ka yarda Allah huwa allazi agna wa huwa allazi aqna ai baka da matsala wajen ka tsaya kana kwarmato wai wane ne jefa ka cikin kaza ka koma gurinsa ka roƙa yadda shi ya ba shi ai bai fi ka zane ba wala Allah ma inda za a ɗora ku a sikeli kai ka fi shi kusanci da waye da Allah wallahi a ɗora ku a sikeli na takawa da tsoron Allah wala Allah ka fi shi to shi ma ya samu bare kai wai ba haushe ya ce wani ma ya rawa bare ɗan mai ganga ko ba haka bane jama'a saboda haka lalle sai ka koma gurinsa sai ka je sai ka roƙa sai ya baka ka ba hanyoyinsa sai ya maka ni'ima amma duk wannan ihun da za ka yi wallahi Allah ba zai saurare ka ba in babinsa kai ba to kuma wannan bai hana su kuma shugabanni da wanda jagororin al'amura ke hannunsu da a ci gaba da jan hankalinsu cewa su ji tsoron Allah ba wallahi ba zai hana ba wai bikin magaji bai hana nawa na magajiya in an bugi jaki sai a bugi taiki kuma in an ciza sai a hura to wannan shine addinin musulunci su ji tsoron Allah sani cewa jagororin al'umma a hannunsu yake kuma Allah zai tambayi kowa wannan haƙƙi wallahi sai ya sauke shi a gobe kiyama wannan wajibi ne a kaina wajibi ne a kanka wajibi ne a kan kowa su san da wannan muna ci gaba da faɗa kuma za mu ci gaba da faɗa har mu koma ga Allah kuma ba za mu daina faɗa ba in Allah ya yarda sai dai in a kura tando za a ɗura mu to shi kenan ai an san kura tando aiko yau abinda ake sa kwalli irin na tsofi na daɗin nan to in anan ma za a ɗura mu sai dai a ɗura mu amma wallahi ba za mu daina faɗan a ji tsoron Allah a ɗauki matakan gyara ba kuma alhamdulillahi mun sani daga cikinsu akwai waɗanda suke ƙoƙarin tausaya wa jama'a wallahi suna ƙoƙarin su ga cewa sun kawo wani abu da zai sassauta wa al'umma dangane da halin da suke ciki amma dai ka ji laccar da malam dr mansur sokoto professor mansur sokoto ya yi wasu da yawa sun halicce ta a cikin kunan ya yi maganganu sosai akan harkar nema da sana'a har ma yi magana akan cewa bai kamata a wannan zamanin mutum ya rike sana'a ɗaya ba ka rike sana'a akalla kwaya uku ba hau ya ce wai sana'a goma maganin baccin safe ni kuma na ƙara da cewa sana'a goma maganin talauci da kuncin rayuwa haka ne ko ba haka ba idan can ta ƙi bugawa can ta buga in ji garba sufa ya ce lamba lamba lamba ala sa lamba ta nuna in ƙaramin lamba ta buba to babbar ma sai ta nuna na fata an gane don haka dole ne mu tsaya mu nema ta hanyar da Allah ya yarda da ita sannan mu roki Allah Allah ya bamu domin duk wanda kaga ya samu fa ba dabara ya fika da wayo bai samu ba dabara ya fika ba wala Allah ma in wayan iya nema ne kai kafi shi amma shi ya aka ya samu Allah ne ya bashi shine kawai amsar ba ka da wata amsa da ta wuce wannan to ka je ka nema gurinsa muna addu'a Allah ya ƙara buɗa mana Allah ya yi mana matsalolin da suke cikin wannan ƙasa tamu Allah ka kawo mana sauƙin wannan al'amura zan yi jawabai guda biyu a ƙarshe abu na farko muna godiya ga al'umma da suka yi ta samu a addu'o'i dangane da aikin da na sanar muku a nan cewa za a yi wa mahaifiyata na cire mata ƙarafu da suke hannunta wajen karayar da ta da Allah ya jarrabe ta da shi kusan shekara biyu da suka gabata alhamdulillahi ranar asabar da, da, da kusan war haka aka shiga da ita kusan karfe goma aka fito da ita aiki kuma alhamdulillah bisa ga dukkan alama aikin ya yi kyau an cire waɗannan karafu a ta rabu da wannan alaƙaƙai ɗin a hannunta muna addu'a Allah ya bata lafiya kuma muna godiya ga duk wanda suka samu addu'a wajen ganin an yi wannan aiki cikin nasara da kuma samun lafiyar wannan dattijuwa Allah ya saka kowa da alheri sannan ina roƙonku don Allah ku taya wannan ɗan kwanawa addu'a malam Suleiman Yunusa Muhammad domin wallahi wasu lokuta duk da halin da ake ciki wallahi wani lokaci tun safar na je na ajiye shi a asibitin nan har yamma yana asibitin nan wallahi ni idan na je na ɗanyen abin da zan iya tun da harkokin gasa nan da yawa kuma wani abu baya barin wani abu dole ka fita kuma gana ka ɗawainiyar kuma ka tafi ta wasu gana ka ɗawainiyar ka tafi mitin kaza gana ka ɗawainiyar ka tafi tattaunawa kaza sulhu kaza wallahi haka zan bar bawan Allah nan tun safe har dare yana gurin nan sai dai in je in ɗauko shi mu dawo gida to muna addu'a Allah ya saka masa da alheri a masa addu'a Allah ya biya shi da aljanna tun ranar da ya zo har na nemi ma ya koma saboda shi ma ga iyalai ga ofis ɗinsa gurin aiki ya baro duk saboda wannan ɗawainiyar ya ce wallahi ba zai iya tafiya ya bar garin nan ba sai ya ga an yi wa da cijo wannan aiki sannan hankalinsa ya kwanta ya tabbatar an yi aikin nan cikin nasara to babu abin da za mu ce maka malam suleiman musamman ni Allah ya dai maka addu'a Allah ya biya ka da aljannar firdausi bukatunka na alheri Allah ya biya maka kai ma Allah ya baka masu yi maka Allah ka samu dace duniya da lahira sannan muna addu'a gare mu ne duka akwai masu majinyata a cikin mu akwai malam Yakubu ciyaman na social media jama'a akwai matarsa da take ta jelan asibiti dangane da mas'alar cikinta wanda ana ta struggling ana ta up and down cewa akwai matsala don haka dai sun so su yi admitin nata amma dai suka ce akwai ana buƙatar a dinga zuwa ana da tana dai cikin matsala gaskiya da damuwa dangane da wannan juna biyu muna addu'a Allah ya raba ta da ke lafiya Allah ya bata lafiya Allah ya sauke ta lafiya akwai malam Yusuf abin nan ladan tela nan yanzu nan za mu shigo ya tare na anan ya ce shi ma matarsa gobe za a yi mata operation wallahi malam gobe za a yi mata operation so ni dai addu'ar da na ce masa za mu yi Allah ya sa ma ba sai an yi operation din ba Allah ya sa ba sai an yi operation din nan ba in kuma ya kama haka Allah ya rubuta za a yi to Allah ya sa a yi cikin nasara Allah ya sa a yi cikin nasara Allah ya bata lafiya Allah ya bata lafiya Allah ya bata lafiya sauran majinyata wanda dama suna kwance kamar mahaifin shi malam Aminu da matarsa da aka yi mata operation duk muna addu'a Allah ya bamu lafiya ga baki daya da sauran bayin Allah da suke cikin jarabawa Allah maɗaukakin sarki ya yi musu akwai wani bawan Allah malam abubakar na ga kamar ya turo min wani sako barin gani ko na yanzu yanzu ne to madalla shi yana addu'a ne kan cewa Allah ya ƙara wa mahaifiya lafiya na ɗauka ko wani sako ne na musamman to muna godiya malam abubakar da wannan sako naka Allah ya saka da alheri yan na shi ma na musamman ne ko to Allah ya saka da alheri malam aminu gaskiya ne to muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya biya kowa da aljanna Allah ya, ya sa mu dace mun yi sunan babi ba mu shiga ba a yi hakuri sati mai zuwa za mu shiga cikinsa sannan sai mu fara tattauna yaya wannan babi nake na maganar sujuda yayin da aka yi maka albishir da wani abu mai daɗi domin godewa Allah subhanahu wa ta'ala wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta